shi ya tsara abin da ya tsara kuma komai yana gudana bisa mulkinsa da ganin damarsa shi ta jujjuya al'amura saɓanin dare da rana duka nasa ne sanyi da damuna a sanyi da zafi rani da damuna hakanan saɓanin halitta mace da namiji duka wannan tsari ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanta abauta masa ba tare da an haɗa shi da kowa ba ya halicci mutane ya umarce su da bauta masa shi kadai ya aiko manzanni don kiran mutane zuwa ga kadai tashi subhanahu wata'ala da bauta ya tsara wa mutane shari'ar musulunci ya umarce su da riko da ita sau da kafa ya cika manzanci da annabta da fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafi alkhairi masu karantar da mutane zuwa ga abin da yake shine alkhairi gare su duniya da lahira babu abin da yake na alkhairi face ya karantar da al'ummarsa ya umarce su da aikatawa abin da yake na sharri ya razanar da al'ummarsa ya kuma umarce su da nesantarsa kira da amincin Allah tabbata gare shi matasan samarin sahabbai sun kewaye shi sun koyi addinin musulunci a gurinsa suka gudanar da addini tun yana tsakaninsu haka nan bayan ya bar su ba su kauce daga tsarin da ya bar su a kansa ba رضي الله عنهم وأرضاهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيها هدوبر متنا تناتد موسي وأقار حترى متاسا da fitintunun ƙarshen zamani wannan taken huduba ya biyo bayan kasancewar a cikin jami'a ake rayuwa mafiya yawa waɗanda suke rayuwa musamman ɓangaren ɗalibai matasa ne har ma ɓangaren ma'aikata mafiya yawa wannan ya zama dole a kullum lokaci bayan lokaci musamman a zamanin da ake rayuwa na fitintinu waɗanda suke daban-daban har ma mutum ya kasa gane abin da zai faɗa saboda yawan fitintinu da bala'i da yawan abubuwa masu rudani da rudarwa sun yawa tsakanin al'umma musamman al'umman musulmai to lallai wajibi ne a faɗakar da al'umma kuma wajibi ne mutane su ringa ɗaukan wa'azozi da darussa cikin abin da yake faruwa a rayuwarsu da abin da yake faruwa ga magaba da abin da ya faru da magabatansu da abin da ake tsammanin faruwansa lura da abubuwan da suke gudana ya ku al'ummar musulmai musamman matasa waɗanda suke rayuwa a jami'a kullum abin tunatarwa gare ku shine riko da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riko da tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam a riƙe tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fitanan ka qita illailil muglim za a ga fitintinu kamar yankin dare mai duhu me nake ne manufar yankin dare mai duhu shine idan dare ya shigo duhu ya shigo ba fitila duk abin da kake so ka dauka lalube zaka rinka yi ina ne hanyar tsira ina ne hanyar fita ina ne hanyar shiga me ya kamata in yi ina zan zauna ina zan tashi wannan shine rayuwar mutum idan yana cikin duhu to haka nan fitintinu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga fitintinu za su zo za ku ga fitintinu na yau daban da na jiya ta gobe daban da ta yau ta bara daban da ta bana ta baɗi daban da ta bana ta bana daban da ta bara haka fitintinu za su rinka zuwa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane cewa wanda duk ya kasance yana so ya haɗu da Allah cikin ma'anan bayaninsa wanda duk yake so ya haɗu da Allah lafiya cikin wulgawa a cikin waɗannan fitintinu to falta'atihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir to mutuwa ta zo ta same shi a inda yake yana mai imani da Allah da ranar ƙarshe ya ku al'umma musulmai musamman matasa zamanin mu na yanzu ana rudar da mutane musamman masu karatu a jami'o'i ta hanyar shigo musu da takaddu daban-daban waɗanda za su ringa karantawa su ringa ɗaukan aƙidu daban-daban da ra'ayoyi waɗanda suke saɓanin abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbai a kansa kuma akan shigo musu ne da sunan musulunci da sunan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ku wadatu da masu karantar da ku dare da rana tun kuna yara tun kuka taso tun kuke jami'a tun kuke ko ina me yasa ba za ku wadatu da su ba sai kuke sha'awar sabon abu duk da cewa psychologist sun tabbatar da cewa shi dai matashi ba abun da yake burge shi irin sabon abu duk lokacin da sabon abu ya zo inda zai wani abu ya zama daban a cikin jama'a to wannan abun da yake burge shi kenan yasa matashi yakan iya sha'awan ya tuntsuma wani guri ya fada a ce ya ragargaje ya yi ragaraga ya fito shike nan kawai ya haɗu da Allah haka a tafi ana matashi yana farin cikin a ce takalminsa daban da na jama'a hularsa daban da na jama'a tafiyarsa daban da na jama'a jakar makarantar shi yasa in kaga wani yara ce jakarsa za ka yi mamaki in ba ka dage ba ba za ka bi kusa da shi ba saboda me saboda shi kawai yana ga cikakken dan jami'a matashi kenan in ba ya sa irin wannan jakar ba ba abin da haka duk dan ajin su zai kaje na tambayan sa ina ya samu wannan jakar saboda duk irin su daya to shi yasa abun da kawai zai taka musu girki shine ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in su mai da hankali me irin wannan tunanin shine zaka ga in an shiga mota wanda ya kera mota ya mata kujeru ya bar mata wunduna wanda iska zai rinka shigowa don a ji daɗin rayuwa to wanda yake irin wannan da shi sai ya ga bari ya fito da jikinsa ta wundo ya taka wundon ya tsaya a sama ana gudu a cikin gari shi abin da yake sha'awa ke wannan karewar bata kenan amma shi kuma karewar burgewa kenan a gurinsa domin ya yi lilo ya bar jikinsa gaba ɗaya yana faduwa ana samun kuskure shi ka wannan kawai ku shirya sayan likafani amma ba shi ne damuwarsa ba ku da kuke kallonsa ku kuke razana shi ba tsoro to wannan sai ya zamanto waɗanda suke da hamatar addini ko son addini ko sha'awar karatu waɗanda suke cikin jami'o'i sai waɗansu suke rubuce-rubuce wasu daga ƙasashen waje wasu daga cikin gida suna zuba wasu ra'ayoyi matashi a jami'a abin da yake burge shi yaga an ƙera turanci ya zauna babu wani grammatical error to yana sha'awan karanta wannan yana cikin karanta wannan yana ɗaukar ra'ayi yana shiga kwakwalwarsa daga nan sai kaga ya soma hararanku kana sallah yana ji cewa kana laifi kana karanta fatiha yana ji cewa karatunka ba daidai ba ne kun haɗu kuna jam'i yana ganin cewa ina dukanku ba ku yi gaskiya ba dukanku ba ku tsaya saboda ne ra'ayin da ya ɗaukarsa da don turanci yake karantawa amma sai ra'ayi ya shige shi kenan sai wasu abubuwa su ga wani abubuwa an rubuto daga kasar waje kullum kokari ake ana shigo da wasu irin pamphlet da wasu yan booklet da wasu yan kananan littattafai waɗanda za ka iya karanta su a cikin awa biyu daga farko har ƙarshe ka sauke sai ka ɗauna biyunsa daga farko har ƙarshe ka sauke sai ka ɗauna ukunsa gaba ɗaya kafin ka gama series guda biyar an cika ka da wasu irin tunani daban da waɗanda ka taso a cikinsu me jan ka sallah ma yana ma limanci gani kake kai wannan fani ina ga kurakuransa sun yawa me yin wasu abubuwa ya kuke bari mu wasu abubuwa waɗanda suke ɗaukan mutum suna tafiya wato yana ɗauke da shi na ra'ayi ba su karka mutu wasu ra'ayoyi da za su ɗau mutum da tashin hankali da kuma koya masa wasu abubuwa waɗanda ba tsari ba shine za ka ga mutum a cikinsu ya karanta wannan ya karanta wancan ya karanta wancan ya ɗau abubuwa daban-daban waɗanda suke ba tsari ba ne na addinin musulunci amma kuma da sunan addinin musulunci an shigo da shi daga ƙasar waje da haka kullum idan ya zauna tunaninsa kawai ƙungiya kaza ta ƙasar waje tana aiki wa addinin musulunci tana kaza tana kaza tana kaza da haka dukkan malaman anguwansu yana ga kawai gaba ɗayansu ba malaman gaskiya ba ne ba malaman tsari bane ba malaman addini bane ta me waɗanda suke zefa masa na rayin suna can ƙasar waje ba san shi ba bai san su ba can an jima sai a ce masa kai gogulin kaza za ka gamu shike nan kullum sai ga ɗalibi ya sa wasu headphone a kunnensa ya yi menene yana tafiya da waya danne danne da zaran ya zauna a gefe ba lecture shike nan inda yana cikin masallaci abin da yake kenan yana ta communication da waɗannan ana ba shi labari yana ganin kaza ku kaza ba daidai bane malaman ka ba su kaza din nan yan abunan har ma wasu suna iya ta'addanci su kira manya manyan malaman duniya su ce ba malaman kuma bane illa malaman al'ada da malaman aure wato malaman matsalan aure kawai suka sani amma harkar duniya da contemporary issues da waye waye duk ban sani ba babban abun da yake tunanin mutane wayya ya za a zo ka faɗi kaza ka yi kaza ka yi kaza an zamanantar da wasu abubuwa ta hanyar ƙarya kuma an da shi cikin addini ku sani cewa manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya tsufa kuma kowane zamani daidai yake da shi wallahi alqur'ani ma farradna fil kitabi min shay ya ku musamman matasa waɗanda suke rayuwa a cikin jami'a kuma da hankali da wannan tsari kuma da hankali da waɗanda za su zo sai kai na ji wani abu fa amma ga wannan ka karanta tukunna sai a baka sai a haɗa ka da ɗan wani littafi ko ɗan sulisi da bai guda biyu ko uku ta ce ma ka je karanta za mu yi bayani daga baya ka karanta sai ka karanta mu tattauna kana cikin karantawa kawai kana harzuka a ce kai eh gaskiya fa ni sai yanzu nake fahimtar gaskiya eh gaskiya duk tafsirin da ake a azumi shekara nawa ana tafsiri a masallacin nan daga lokacin ka soma ganin cewa kurakurai ne a cikin tafsiri wanda yake tafsiri a masallacin kuma sai da ya zama ɗalibin malamai tun a garin nan ya je ina ya je ina yana ta karatu yanzu kai kuma dare ɗaya wani ya aiko ma takarda kana ganin duk tafsirin da ake kuskure ne wanda yake yin huduba a guri kaza ma wanda yake ta'alim a guri kaza ma duk gaba ɗaya kuskure ne gaba ɗayan su ma ra'ayin su na ƴan gwamda ne ko ra'ayin su na iya Najeriya ne ni sai yanzu na gano ma abin da ake nufi da aya kaza ko hadisi kaza an ce wane ya karanta hadisi har PhD yake da shi a hadisi a ce ma duk kurakure ne ƙarya ne yanzu na gano kaza a wane yayi duka wannan abubuwan kana kwance da daddare cikin awa biyu ake so a rusa ma waɗannan malaman sai a rusa ma a rusa ma dukkan tsare-tsaren da ka sani na addini wanda tun kana islamiyya kana yaro kana firamare ake tarbiyyanka ake karantar da kai an koya ma sa jamfa an koya ma sa hula an koya ma yin sallah an koya ma azkar an koya ma salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk yanzu ka watsar da wa'annan kana ganin cewa wanda su koya ma wannan kuskure ne ba su waye ba baka san cewa an nitsa maka wani dafi a jikinka ba ta yadda kake tunanin yanzu kowa ma ya halatta ka sare kansa kowa ma ya halatta ka harbe shi kowa ma ya halatta ka kuza ka kaje shi kowa ma jininsa ya halatta saboda me saboda wannan abun da aka nitsa ma cikin dafi ba tare da ka ankara ba cikin takarda kawai da kake karantawa ya ku dalibai musamman matasa a daidai wannan lokaci da kuke rayuwa fitaran ka kifayin lailil muzlim fitin tunu sun yawa wallahi wanda ya saki manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa mafifici masu koyarwa duk wanda yake so ya sama irin wannan dafin zaka ga sai ya saki manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki manhajin khulafa'ur rashidin ya saki domin duk ba da su za buga ma misali ba za a rinka buga ma misalai ne da kungiya kaza ta kasa kaza da kungiya kaza ta kasa kaza da wani mujaddadi lokaci kaza waɗanda suke bayan bayan nan waɗanda suka rayu a generation na ƙarshe ƙarshen nan su ne za a rinka buga ma misalai amma a ce ma abubakar siddiq yayi kaza radiyallahu anhu ba za ka taɓa gani ba umar yayi kaza sai dai in tawili in za a ɗauko wani bayanan su a yi tawili shine kawai za ka ga an kawo misalin amma ba fassara na gaskiya irin wanda malaman farko suka fassara ba don haka ya kuma ta sa a ji tsoron Allah a kula da waɗannan duk wanda ya shigo ma da wasu takardu ka kula da shi mun sani ana yawo da irin waɗannan abubuwan a sama wannan a ka rinka ganin a a wane eh a ce wane akan kuskure yake a a ce wane a ce bai yi kaza ba a wane ya taɓa cewa kaza wane ya yi menene ya kamata mai da hankali a mai da hankali a riƙe aƙida ta gaskiya aƙidar bautar Allah shi kadai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a riƙo da ita ku karanta karatu na gaskiya kuma da sunan Allah kuma ko me kake karantawa ka karanta da sunan Allah sannan da nufin aiki wa addinin musulunci da nufin amfanar da addinin musulunci ko me kake karantawa cikin jami'a in ka karanta da sunan Allah da nufin Allah subhanahu wataala Allah zai taimake ka zaka iya yin aiki ga malamai na muna gani ga mutane suna muna gani waɗanda ba addinin musulunci suka karanta ba amma suna aikin da ka karanta duk abu da karanta addinin musulunci ba za ka yi ba suna amfani da dukiyoyinsu su gina wannan su gina wancan su yi aiki a can su ba da wancan fi sabilillah su ciyar da wancan fi sabilillah tare da cewa ba musulunci zalla suka karanta a tsarin karatu su amma abu ya ratsa sun fahimci menene gaskiya addinin musulunci aiki yake bukata ba hayaniya da sauran wasu abubuwa waɗanda suke ba su sun kawo ba ya kuma tasa musamman ɗalibai a cikin jami'a a ne da hankali mu abin da kawai yake gare mu shine gaya muku ko muna raye ko ba ma raye lalle za ku tino cewa an gaya muku sannan mun isar da amana insha Allah ta'ala ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokoki kuma ku yi biyayya ga iyaye lalle ku sani iyayenku sun yi abin da babu wanda ya muku shi sai su kawai su kai wannan in ba ku yi biyayya gare su ba Allah zai tambaye ku ranar tashin alkiyama in kuna neman albarka a future ku to ku zama to masu albarka a yanzu lokacin da kuke tare da iyayenku saboda in kun kyautata wa iyaye za ku samu ƴaƴan da za su kyautata muku lokacin da kuke bukatan a kyautata muku wasu iyayen ba abin da za ku yi musu lokacin kyautata musu illa kawai addu'a don babanka wani ya ninka ka har abada ba za ka samu abin da ya samu ba a duniya ta ko ta ina in ilimi ne in kuɗi ne in menene ya gama da kai saboda haka kawai taimakon ka yake duk abin da kake kake karatu don ka zama mutum kake karatu yake ma tarbiya yake ma kaza yake ma kaza amma tsakaninka da shi shine addu'a ko yana raye ko baya raye ya ku mutane ku sani musamman matasa a wannan lokaci musamman a cikin wannan jami'a muna gaya muku abin da zamu gaya muku wanda mun cizgo shi daga maganganun malamai iyakaci kawai ku ɗauka ku yi nazari ku girmama malaman ku girmama manya ku girmama masu daraja ku girmama duk wanda ya fika ka girmama shi ka zamanto mai mutunci a duk inda kake kar ka zamanto mai tsagawa ko mai kake jin cewa akwai a gidanku ko kai dan gidan wane ne ka zamanto mai mutunci mai mutunta mutane kar ka ji cewa wani abu da kake ganin yana rudanka ya rude ka a'a kuma ku sani cewa jami'a ba gidan alfahari bane sai in za ka yi alfahari da tsabar zakakuranci in kai guru ne a fil ɗinka eh to nan ne za a yi respectin ɗinka amma in kai fanko ne fafa lolo ba wanda yake ganin ka da da wani abun nan to daga ku yi karatu karatu na gaskiya sannan ku girmama mutane karka ce zaka yi dagawa ba zaka nuna mana dagawa anan ba wanda kawai za a girmama shi shine wanda yake rike da addinin musulunci riko na gaskiya kuma yana da ilimi yana amfani da ilimin sa yana amfanar da mutane wanda yake dagawa yake jin cewa shi wani ne ba ma jin cewa zai amfanar da mutane in ba ya canja daga wannan halin ba to daga ba ma ganin girman sa wanda ko ko dan karami ne in ya shigo yau muke ga cewa yana da mutunci sannan yana girmama mutane lallai wannan shine mai kunya kuma sai dace a taimaka masa ya ku musamman matasa musamman a cikin jami'a ku ji tsoron Allah ku kiyaye fitintunin karshen zamani ta hanyar riko da hanyar gaskiya ta hanyar riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu Allah ya albarka a rayuwar mu Allah ya kare matasan mu Allah ya kare mu Allah ya kare zuriyar mu da iyalan mu Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu bisa gaskiya Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayen mu ya hada mu da su cikin jannatul firdaus shugabannin mu Allah ba su ikon yin adalci a duk abin da suke aiwatarwa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله وخاصة أيها الشباب وخاصة طلبة العلم الذين يعيشون في هذه الجامعة المباركة وغيرها من الجامعات فاتقوا الله عباد الله وخاصة أيها الشباب أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أيها الشباب حذاري حذاري من فتن آخر الزمان حذاري حذاري من فتن آخر الزمان فتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنا كقطع الليل المظلم فاتقوا الله أيها الشباب وخاصة في زمان الفتن وانهجوا بنهج رسول الله صلى الله عليه وانتهجوا بنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فاتقوا الله في طلبكم للعلم فاتقوا الله فيما تقرؤون وفيما تدرسون فاتقوا الله في كتيبات التي تنشر إليكم وترسل إليكم وتوزع فيكم فاتقوا الله في قراءتها ودراستها واحترموا آباءكم وعلماءكم ومدرسيكم واتقوا الله في حياتكم الدنيوية أو, أو اليومية واتقوا الله في جميع أموركم واعلموا أنكم ستقومون أمام الله وسيسألكم عن عيشتكم هذه التي تعيشونها في هذه الجامعة واعلموا عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حيث سلف بكم وأيه بكم عندما سماكم وقال جل من قائل بدأ أن بعد أن بدأ بنفسه وصلى بملائكته وسلف بكم أيها المؤمنون فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا من الفتن يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم آمنا يا رب العالمين في بلدنا هذا وجميع بلاد المسلمين اللهم آمنا في بيوتنا وأنزل علينا بركة من عندك في بيوتنا يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم اللهم قنا شر الحاسدين الحاكدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من خليل ماكر عيناه تريانا وقلبه يرعانا إن رأى الحسنة دفنها وإن رأت سيئة أباءها اللهم اكفنا شره بما شئت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وهي وإياهم في جنة الفردوس وافتح لهم في قبورهم ونور لهم فيه يا حي يا قيوم واهد شبابنا شباب الإسلام واهد شبابنا شباب الإسلام ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين واجمعنا وإياهم على الخير والهدى يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا